إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب باب بول الصبي وفي الحديث كو وفي الحديث wannan magana malamai suka duba yadda ake tsarkake najasa sai suka kaddara ga najasa aje aka kwararo ruwa ruwa zai wuce kanta ko ga ruwa aje aka kwararo najasa ta zo ta shiga a ciki sai suka ce in najasa ke aje ruwa ya zo ya wuce mana ya tsarkaka najasan kenan to wajen da ya damshi sauran ruwan da ya damshi a wajen mai suka ce yana da tsarki sai dai ba zai tsarkake ba wai in an ce ruwan ba shi da tsarki to abin da aka ce an tsarkaken bai tsarkaku ba kenan duk sa'an da ka ce ka tsarkake tufa najasa ke kai sai ka kawo ruwa kai mai ka zuba in ka ɗauka cewa da ruwa ya hadu da najasa shi ma ruwan ya lalace to ba abin da zai taɓa tsarkakuwa kenan an fahimta najasa ke aje ruwa ya zo ya wuce a kai ko shi kenan to ruwa kuma na aje najasa ta zo ta wuce a kai shi kuma ya me ke ciki to shi ne za su bayanin da suka yi kenan an fahimta wafil hadithu dalilun ala taharati gusalatin najasa hadisin na nuna cewa ruwan da aka wanke najasa ruwan yana da tsarki idza lam yakun fiha taghayyur in yana kan ruwa bai canza ba to yana da tsarki غير أنها لا تكون مطهرة طاهر مطهر طاهر غير مطهر بوكر انت لها اللريبة بوكر انت اشباوي با مي طاهر مطهر مي سركي دي مي ينا سركي وا طاهر غير مطهر ينا da tsarki a karan kansa amma ba zai tsarkake ba wani abu kamar ruwan وهو قول الشافعي يتي مذهب إمام الشافعي كان محمد بن إدريس الشافعي وذهب قوم إلى نجاستها يتي وأن سمع لما يسر تفكا تيوا والنروان يا زمان نجسة لأن نجاسة تحولت عن المحل إليها وأي نجسة تاتاش تاشي تشكين روح وهو قول أصحاب الرأي ولو كانت الغسالة نجسة lakana almahallu najisa da a ce ruwan abin najisa ne duk inda ya taba ya zama najisa kenan ko لأن البلل الباقي فيه بعض هذه الغسالة فلما حكمنا بطهارة المحل مع بقاء البلل فيه علم به طهارة الغسالة أم فهمت أن مغنر أم فهمت كوبا أم فهمت با أم فهمت كوبا واستهلاك ما فهمت با تيرئنا وهو قول أصحاب الرأي ولو كان الغسالة نجسة لكان المحل نجسا da a ce ruwan da aka wanke najasa ruwan najasa ne to da inda aka wanke shi ma yana nan najasa shi kenan an fahimci nan li'anna al-balal al-baqi fihi ba'd fihi al-ghusala saboda danshin ai akwai sauran ruwan da aka wanke najasa din kama law waqa'at najasatun fi ma'in kathirin wa lam yataghayyar minha al-ma'u kamar najasa karama najasa kaɗan ta fada a cikin ruwa mai yawa ruwan bai canza ba saratin najasatu mustahalaka min gairi an ya zahara shi kenan kama lawakat najasatu fi ma'in kasirin kamar najasa ta fada a cikin ruwa mai yawa ولم يتغير منها الماء ruwan bai canza kamanni ba saratil najasatu mustahalaka min gairi an yazhara laha atharu ruwan ai najasan ai ita ma an sa ta cikin ruwan ta an dulmiyar da ita cikin ruwa ita ma ta zama ruwan mana musala kenan ita kanta ta tsarkaka kenan bil ma'i walau ikhtalatat bit turabi najatu sai kawo mas'ala kuma walau ikhtalatat bit turabi najasatun jamidatun da a ce najasa me ya faru walau ikhtalatat biturabi najasatun jamidatun fala yathuru bi sabbil ma aka kawo kasa aka cudanya da najasa to ko an zuba ruwa wajen ba zai tsarkaka ba sai an cire wannan kasar to sa'an nan sai wurin ya tsarkaka bisabbil ma alaihi hatta yunkala zalika turab fa yakunu ma tahtahu tahiran saboda cudanya abu ai ya kasu kashe biyu ko akwai cudanya abu da za a iya rarrabawa ka kawo mana hatsin bara ga gero ga wake ga gero ga dawa ga masara ga ka hada su duka cudanya su ai ka cudanya su amma in ana so a rarraba su fa za a iya ko ba za a iya ba to sai ka kawo ruwan shayi sai ka kawo madara ka cudanya ka hada su suka cudanya ya zama me zai rabu ba za su rabu ba to haka cudanya abu ya kasu kashe biyu kenan wani an cudanya amma ana gane wane da wane da wane in ana so a rarraba su za su za a raba su ko ko sawa'an da wahala ko ba wahala akwai cudanya wanda an yi ka kawo sukari ka hada da koko ka kawo madara ka hada da shayi ko ruwa ka kawo abin da sai ka cudanya su sun zama me ba za su rabu ba har abada an fahimta babu bauli sabiyi lazi lam ya ta'am babin da ya zo na bayanin bawalin yaro karami da bai ci abinci ba qala akhbarana abul hasan ma'ana yana shan nono kenan qala akhbarana abul hasan ash-shirazi qala akhbarana zahir ibn ahmad qala akhbarana abu ishaq al-hashimi as-samiri قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها وأنما صحابية أتت بابن لها صغير تكاو يارون تنكرمي لم يأكل الطعام بيفارة أبنش بينا شنونوني تكاو شئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم fi hijrihi manzo Allah ya karbe shi dora kan cinyarsa mai albarka fabala ala thawbihi sai yaro karami sai ya bawli akan tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada bima'in sai ce a kawo ruwa da aka kawo ruwa fanadahu wa lam yaghsilhu sai yayyafa ruwa bai wanke ba me bambanci tsakanin yayyafi da wankewa yayyafawa da wankewa yayyafawa ba shi ka takura ka motsa a in ka ɗebi ruwa ka wasa a kai shi ke nafi wankewa ko fa shi an ci amin yastalzimu min at-taghsil aw min al-ghusl at-tadlik wa la yastalzimu min ar-rash aw an-nadhr هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن محمد بن رمح عن الليثي عن ابن شهاب قال الخطابي imam al-khattabi yace annadhu abinda ake ce mai yayyafi yayyafawa imrarul ma'i alaihi rifkan min ghairi marsin wala dalkin azuba ruwa ya wuce ba tare da an ci ba an gogoga an cudanya ba wa minhu qila lil ba'iri allazi yustaqa alaihi annadhu shi yasa ake ce mara kumin da ake yake ake dauko ruwa yake zuwa ya ɗebo ruwa ake shayarwa da shi sai a ce mishi annadhu wal ghuslu inna ma yakunu bil marsi wal asri wankewa ku sai an an tadliki kuma asmatsa قال أخبرنا أحمد بن عبد الله صالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم ابن منيب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل فبال عليه فدعا بماء فرشه هذا حديث صحيح قال الإمام يتي بول الصبي الذي لم يطعم نجس كبول غيره بول يارو كرمي da bai ci abinci ba najasa ne kaman bawlin waninsa غير أنه يكتفى فيه بالرش sai ce wannan a shar'ance an yi sassauci in ka yayyafa ruwa ya tsarkake shi wa huwa an yanzaha alaihi alma'a bi haythu yasilu ila jami'ihi a yayyafa ruwa da zai sha da zai taba ko ina fa yaturu min ghairi marsin sai waje ya tsarkaka ba tare da an ciwo da an tadlik an matsa ai menene ba wala dalkin wa ilaihi zahaba ghairu wahid min as-sahaba yace mazhabin wa'ansu sahabbai kenan wa'ansu cikin sahabbai kenan منهم علي بن أبي طالب وبه قال عطاء ابن أبي رباح والحسن وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا سكتي ينضه بول الغلام ما لم يطعم ويغسل بول الجارية za a yayyafa bolin yaro karami da bai ci abinci ba nono yake sha amma in ya mace ce ita shi a wanki ويروى عن أبي السمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وأن حديث هذا حديث إسناده جيد قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد والربيع بن نافع المعنى قال حدثنا أبو الأحوص أي المعنى أي معنى معنى ديني دو أبن سكفدا معنى شي ديني كودا أنسامو كالمومين سنتن تجزا قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارس اللبابة بنت الحارس قالت كان الحسين بن علي في هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال علي فبال عليه Hussein jikan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana zaune kan cinyarsa fabala alai sai boli fakultu ilbas sauban wa atini izaruka hatta arsilu sai na ce aka saka wata rigar mana ka bani wannan da aka yi bauli akai na je na wanki qala inna ma yusalu min bauli al-unsa wa yundahu min bauli zakari yace ai in baulin yaro ne karami sai a yayyafa in ya ce sai a wanki ولبابة بنت الحارث هي أم توكاجي لبابة بنت الحارث واتيتي إتا سيتي هي أم الفضل بن العباس ابن عبد المطلب ما هي في الفضل بن عباس كينا to me yasa ya ce mahaifin alfadlu ibn abbas kenan mahaifin alfadlu ibn abbas kenan ko akwai abdullahi ibn abbas akwai alfadlu ibn abbas wannan mahaifiyar wace ce alfad bin abbas to ba ita ta haifi abdullahi bin abbas ba ke da abdullahi dan abbas danta ne da shi za a bin nufi قال أخبرنا أبو عثمان أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في بول الغلام الرضيء ينضه بول الغلام ويغسل بول الجارية magana ɗaya ce ko? Kala katada tu haza ma lam yat'ama katada yace wannan hukunci fa ma lam yat'ama fa idza ta'ima gusila jami'an wannan hukunci shine in ba su fara cin abinci ba a yi mabolan yaro karami namiji a yayyafa ruwa in ya mace sai a wanki amma in sun ci abinci su duka duk ɗaya ne hukuncin bawalin yaro namiji ko ya mace wankewa za a yi qala abu isa rafa'a hisham bin dastawai hadha alhadith an qatada wa waqafahu sa'id bin abi aruba an qatada wa lam yarfa'hu wa qalat ummu salama ummu salama tace bawlul gulami yusabbu alayhi alma'u sabban ma lam yat'am baulin yaro ɗa namiji ana zuba ruwa ne matukan bai ci abinci ba wa baulul jariyati yughsalu ta'imat aw lam tat'am an fahimta wa zahaba jama'atun ila wujubi ghaslihi ka sa'iril abwali wai suka ce duk baulin yaro ko a duk wankewa za a yi wa huwa qaulun nakhai wa sauri wa ashabur ra'i an gama da wannan an fahimci hukuncin kala ya ce almaniyu allazi yusibu sauba maniyin da ke taba tufa me ke hukunci ya za a yi قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة ناتم بي عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب إما ني يتبت فمتن يا يزائي فقالت سيتشي kuntu aghsiluhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na kasance ina wanke shi daga tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yakhruju ila salati sai manzon Allah ya fita zuwa masallaci sallah wa atharul ghasl fi thawbihi buqa'un alma'i in aka kama tufa aka wanke aka wanke ba zai taba yiwa inda ka wanke nan nan ne kadai zai samu ruwa ba za a samu ruwa nan za a samu ruwa nan za a samu ruwa nan ta ce ruwan duk suna samun tufan manzo Allah ya fita da shi ya je ya je masallaci ya sallah هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كامل الجهدري عن عبد الواحد ابن زياد قوله بقع الماء بقع الماء البقع بقاء جمع بقعة إيه؟ قولها من قوله بقع الماء إيه؟ قولها أو قوله قوله كيف ما فهم قولها يا زلمة شاذ كده قوله إذا فسر كلمة سأتي قوله كو قولها قوله كو قوله بقع الماء جمع بقعة أي جمعين بقعة مثل تحفة وتحف ونطفة ونطف والبقعة قطعة من الأرض أبدا يكتم بقعة مورين ينكي نكسا نكسا يخالف لونها لون ما يليها wannan kana sa daban wannan kalan sa daban sun yi daban-daban amma waje ɗaya suke wa yuqalu laha aidan baq'atu bi fathi al-ba'i wa jam'uha biqa'un mislu qas'atin wa qisa'un in kana bin wannan hankali zai warware ma masaloli da yawa a cikin lugha ana fahimta qala akhbarana abdul wahhab ibn muhammad al-kisai qala akhbarana abdul aziz ibn ahmad al-khallal قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن حمام بن الحارث عن عائشة قالت daga nan Aisha ta ce duk wanda manyan malamai jira suke su ji me ta ce eh كنت أفرق المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي نا كسانتي إنا كنكر تفا دغا منية دغا تفر منزون الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن ابن عيينة حمام بن الحارث النخعي كوفي متمي كوفني روى عنه إبراهيم بن يزيد النخعي الماجر سني شيخ إبراهيم النخعي وحول السند وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى ابن بلال قال أخبرنا الأزهر أحمد ابن الأزهر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مثله أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر وزاد حماد بن سليمان حماد بن سليمان إيكاريتي عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة ثم يصلي فيه كار شين ينا فتاة بقاء النروات كون كنكر مني يفتي يجي صلى حديث حسن أخرجه أبو داود وإسناده حسن لأجل حماد قال الإمام اختلف أهل العلم ما لميس كارجونا علمي في طهارة مني الآدمي دنغني دسالك منين دن أدم فذهب قوم إلى طهارته ويسمع لما يسكتي مسركيني با جايية يروى ذلك عن ابن عباس مذهب ابن عباس كنا وسعد قال ابن عباس Abdullahi dan Abbas habrul umma yace almaniyu bi manzilatil mukhad ay maniyi kaman majina ne fa amithu anka walau bi izkhira ka kankare shi koda da kara ne wa bihi qala ata'un wa huwa qawlu sufyan mazhabin sufyan as-sauri da ata ibn abi rabah kenan wa shafi'i wa ahmad wa ishaq duk mazhabin su mani mai sarki ne qalu yufraku in ya bushe sai akan kare shi kenan sai a karkare shi akan kare shi a karkare shi haka shi kenan sai a je a yi sallah wa dhahaba qaumun ila annahu najisun yajibu ghasluhu wayansu malaman kuma suka ce ai mani najasa ne wajibi ne a wanki ruya zalika an umar ibn al-khattab daga umar ibn al-khattab mazhabin shi kenan وهو قول سعيد بن المسيب مذهب سعيد ابن المسيب كنا وبه قال مالك مذهب إمام مالك كنا إمام دار الهجرة والأوزاعي وقال أصحاب الرأي الأحناف شسكتي نجس يغسل رطبه ويفرك يابسه قال باراكو نجسا مني إن يبوشي سأكنكري إن كما تنيني سأوانكي ba su fita lafiya ba za su yi fara da wannan za su yi fara da wancan sun fita lafiya ko wa man qala bi taharatihi qala wanda yace mani ba najasa bane yace hadithul ghasl la yukhalifu hadithul farq yace hadisin da yace a wanke bai saba ma hadisin da yace akan kare ba wa huwa ala tariqil istihbab wan nazafati hatta la yura ala thawbihi atharuhu an ce ka wanke ne saboda istihbabi wa maniyu sa'irar haiwanati najisun inda al'aksarina amma maniyin sauran dabbobi wa mafi yawancin malamai sun tafi kan najasa ne wattafaku ala najasatil mazi wal wadi kaddami duk malamai sun ijma'i cewa mazi da wadi wadi kenan mazi da wadi su najasa ne kaddami kaman jini wa yajibu ghasluhu inda ammati ahli ilmi yace malamai mafi yawanci sun ce wajibi ne a wanki وذهب بعضهم إلى أنه يجزئه النضه في المذي وإن سكتي إن مذي ني أكا ييف روا يتيك ورن يجيك ورن يا سركتكينا وقال أحمد أرجو أن يجزئه النضه بالماء واحتجوا بما روي عن سالم بن هنيف قال كنت ألقى من المذي شدة yace wannan bawan Allah yace ina shan wahala dangane da mazi an fahimta fakuntu ukthiru minhu al-ghusla sai na zama duk sa na mazi ya fita san je in wanka duk sa na mazi ya fita san je in wanka wannan matsalan ta faru matsalaban ilimi mazhabin akwai mazhabin da suka ce mutum na azumi mazi ya fita azumi ya kare to kuma dalibai suna university university kuma hadaka ne da maza da mata da menene duk ɗaya in za ta je aji sai ta kore akwatu ba haka bane ba cikin azumi ne ko ba cikin azumi bane shi kuma yana ganin shi yana ganin ta sai hankalin shi tashi sai zubar da mazi to azumin shi ya kare kenan a wajen malikiya in an bashi zabi zai dauki mazhabi wannan mazhabin to sai mas'ala ta zo hankalin su ya tashi suka zai daina zuwa ajin ne a zai ai jarrabawa ba yana ko zai tashi zuwa ne kullun azumi ya kare ko ya zai yi sai muka ce aka ce a'a fitan maziyi baya karya azumi sai kowa ya rike wannan mazhabin haka gabbawa sako fa zakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace yana shan wahala wajen maziyi sai wanka fa qala yujzi'uka min zalika alwudu yace ai alwala ya wadatar ba sai kai wanka ba don maziyi ya fito maka kuntu kaifa bima yusibu thawbi ba yusibu thawbi minhu ya manzo Allah to abinda maziyin da ke taba riga ta fa ya zan yi كوندونا فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حتى ترى أنه أصاب منه إنك أي فاروا من يوى حركة جايات في تشيكينا وصل إلى إبراهيم أن الجره يخرج منه شيء يعني كرجي دسركاني كفتوا أتكفا فرروا دجو أن يدجني قال هو بمنزلة الدم wa misluhu shi yace ai kaman jini yake wa misluhu an qatada mazhabin qatada kenan wal hakam wa hammad wa huwa qawlu ammati ahli al ilmi wa qala al hasan laysa bi shay'in hatta yakhruja minhu damu al abid yace wannan farin ruwan baya sa ya zama najasa sai jini ya fisa al abid sabon jini gashi nan jajir ko baki da ganin shi sabon jini ne to shine shine najasa babul adha yusibu na'al to babin da ya zo ya halatta a yi sallah da takalmi to amma in takalmin ya ai kafin ai tafiya a zo ai kasa ake tafiya ko za a taka kazanta za a taka komai da komai tare da cewa akwai bambanci tsakanin kazanta da najasa ba duk najasa kazanta ne kazanta ce ba duk kazanta ke zamowa najasa ba gashi yanzu an ce kaman maniyi kaman menene majina ne majina ba kazanta ba majina najasa ne to abin da mutum ya taka da takalmin safa ko kafarsa ya zai yi قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي قال أخبرنا محمد محمد أبو قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد ابن حليم قال أخبرنا أبو أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو نعامة السعادي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هو قائم إذ وضعنا عليه عن يساره manzo Allah na tsaye a cikin sallah ko zai sallah ko an fara sai ya cire ya kwabe takalmin sai aji bariyar hagu falamma ra alqawmu zalika alqawni alahu da kowa ya ga manzo Allah ya kwabe takalmin sa sai shi ma ya kwabe nasa falamma qada salatahu a cikin sallah baki da manzo Allah da aka idar da sallah qala ma hamalakum ala ilqa'in aliku me yasa kuka kwabe takalman ku qalu ra'aynaka alqaita fa alqaina kun ka fitar da ka kwabe takalmai ga sai mu ma muka kwabe qala inna jibrila akhbarani anna fihi ma azan jibrilu ne yace min takalmin nan na taka kazanta da su fa idza ata ahadukum ila al masjid in dayan ku yazo masallaci fa in kana bina alaihi azan falyamsahu wal yusalli fihi ma in takalmin ka akwai kazanta ka share ka share sai kai sallah a ciki babu komai إذا أتى أحدكم إلى المسجد المسجد wani masallaci masallacinka masallacin amma masallacin mutane sun sa tile sun sa gaje da takalmi ka ce ai sunna ce ai takalmi sai ce su ma sunna ne ai ba wanda ya wannan duka yi kenan sunna ta hadu da sunna kenan wa abu nadrat al-abdi ismuhu al-munzir ibn malik malik bin qit'a mata qabla al-hasani bi qalilin wannan manyan ilimi yake bayarwa in kana aiki da hadisi zaka san muhimmancin wayannan maganganun da ake yi amma kana zuwa ne ka ji ka tashi ka rufe littafin ka tafi قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو دا حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة وحول السند قال أبو داود حدثنا عباس بن الوليد ابن مز... مزيد أو مزيد مزيد قال أخبرني أبي وحول السند قال أبو داود حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عمر عمر يعني ابن عبد الواحد عن العوزائي المعنى قال أنبئت أن سيدا المقبوري حدث أن بعد الأبار شوى سيد المقبوري ينا بعد حديث ينا شوى عن أبيه دقى مهي فنسا عن أبي هريرة دقى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسي منظوم الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور in mutum ya taka kazanta da takalmin shi yana tafiya ya wuce wajen yana ya goge ya goge kasa har duk komai ya tafi to yayi tsarki kenan ya tsarka kenan qala al imamu malan yace zahaba ba'du ahli al ilmi ila zahir hadha al hadith wa'ansu malamai sun je kan zahirin wannan hadisi in ka goge da kasa ya tsarkaka minhum an-nakhai kana yamsahu an-na'la aw al-khuffa yakunu bihi as-sirqinu inda babil masjidi da ya zo in takalmin akwai kazanta shi goge ya goge goge sai shiga fa yusalli bil qaumi wa bihi qala al auza'i wa abu thawr wa dhahaba aktharu ahli al ilmi ila annahu la yaturu illa bil ma'i wa in su malamai suka ce ai ba zai sarkaka ba sai an wanke kal badani was thawbi wa ta'awwalu al hadith ala ma idha marra ala shay'in yabisin minha suka ce to aka ce in ya goge fa sai sai suka ce a nan ya taka abu busasshen abu kenan mina fa'alika bihi ya taka abu busasshe sai makale da takalmi da ka goge ya zai fita ne zai tafi ne yuziluhu ma ba'dahu kama akhbarana abu al-hasani ash-shirazi qala akhbarana zahir ibn ahmad qala akhbarana abu ishaq al-hashimi qala akhbarana abu mus'ab عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تتنبي أم سلمة ما ترمن زوج الله صلى الله عليه وسلم تشي إني امرأة أطيل ذيلي تشي نيمة تشي دنكي صوي تتفاتا أنا تفيا جيزنا جركسا وأمشي في المكان القذر كما أنا تفيا إن أكوي كزنتا فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده شيء شيء تشي ai manzo Allah ce in kika buce da kazanta tufar ta taba ai ba daga nan zaki tsaya ba zaki ci gaba da tafiya kan kasa kasan na tsarkakewa har ya tsarkaka shine ma'ana yutahihu ma ba'dahu wa qala ibn abbas in wati'at ala qadharin ratibin faghsiluhu in wati'at ala qadharin ratibin faghsilhu wa in kana yabisan fala in abin ne danye ne a wanki in busasshe ne ba sai an wanki ba shine in aka ja aka kankare yayi wa fi hadisi abi sa'idin dalilun ala jawazi salati fi na'li hadisin da muka karanta ya wuce wai ya halatta yi sallah a cikin takalmi mutum ya sa takalmin sa ya sallah a gidan shi fa innal adaba idza naza fa innal adaba idza naza'ana alaihi an yada'ahuma an yasarihi yace ladabin da aka koya ma mutane in za su yi sallah ka kwabe takalmi ka sai ka ajiye gefen ka barya ka dagu fa in kana ala yasarihi nasun fa bayna rijlaihi bangare hagun ka barya hagun ka in akwai mutane sai ka sa tsakanin kafafun ka guda biyu don karka cutar da wanda ke kusa da kai har takalmi a cikin sallah in ka ajiye gefen ka na hagu wani na nan ka cutar da shi kada ka cutar da shi koda da takalmi ne قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum in ɗayan ku zai yi sallah fa khala'ana alaihi ya kwabita kalmansa guda biyu fala yu'zi bihima ahadan fala yu'zi bihima ahadan kada ka cutar da kowa da takalmanka guda biyu liyaj'alhuma bayna rijlaihi ka saka ka aje su tsakanin kafafunka guda biyu aw li yusalli fihi ma ko kai sallah cikin su قال وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا صالح ابن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف ابن ماهك عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه أن يمينه ولا أن يساره كده أجي تاكلمين سداما أكو هغو فتكون أن يمين غيره إنك أجي زي زموينا إنك أجي هغوينا داما وني إنك أجي داما ينا إلا ألا يكون على يساره أحد سيدي إن برير هغونك با قوة وليضعهما بين رجلي إن أكوي سيك أجي سكارين كفافون كغدادي فذاك تتدى قوة باكينا وفرع أبو سليمان الخطابي أن من خلع نعله أبو سليمان الخطابي سيتشري حكمتي أنا يتشي وندي أجي وندي كوبيتا كلمنسا فتركها من ورائه da ya cire kobe takalmi don yanzu manzo Allah ce karka haji abu ya cutar da wani ko dama ka sa tsakaninka to she abu she al-khattabi ce to in ya cire ya ajiye bayan safa ko damansa ko mutaba'idatan anhu min bayni yadayhi ko gabansa amma ya sa gaban shi nesa fa ta'aqqala biha insanu mutum yazo yana tafiya sai ya tuntube da shi ko ya tuntube da shi ya fadi ko ya ji ciwo fatalifa anna alaihi dhamanu zai biya kaman wada'a hajaran fi ghairi milki milkihi kamar wanda ya kawo dutse ya aje inda ba mallakarsa bane wani ya ji ciwo zaka biya duk abin da ya ji ciwo ya karewa ya yi menene duk abin da ya zaka biya ويحتج بحديث أبي سعيد من يذهب من يذهب إلى أنه لو صلى على ثوبه أو بدنه أو من صلى لو صلى وعلى ثوبه فإن رأي لا رب يتفي إن أكبر حرفي سيكا تفي سيكا دول سيكا داو لو صلى على ثوبه كاغا أبين بزي تفي با لو صلى وعلى ثوبه أو يديه نجاسة غير معفوة ya da ya da yayi sallah a tufarsa akwai najasa ko hannunsa najasan da ba ya afuwa ba wa huwa la yash'ur kuma bai sani ba thumma alima biha alla i'adata alaihi sai da ya gama sallah sai ya gani to ba zai iya sallah ba tun tufar ta rigarsa ta samu najasa bai sani ba shi ya gama lissafin sa tufarsa ba abin da ya same ta sai da ya sallah ya sallame sai ga ah ashe najasa ta sami tufar suka ce ba zai sake sallah ba لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبو دمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في خلال الصلاة أنا صلى ني أنسى مركع عليه كو بيو كو أكو كو أنكو سيد تهيا كو أنا تهيا ولم يستعنفها سيد أكي أكي ربان غير صلى ديوا sannan aka san akwai najasa a ciki da aka kwabe ba a sake raka'o'in da aka yi ba wa huwa qawlu sa'id bin al-musayyib والشعبي كما لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق كو؟ وذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الإعادة إذا علم أنه صلى مع النجاسة إذا علم أنه صلى مع النجاسة إن يسني أجي صلى دي تارد نجساني كما لو علم أنه صلى مهدسا to wannan wannan hukunci ya sha bamban da wannan hukuncin da aka faɗa ko? salla muhdisan wai mai kenan yayi salla bai alwala ba kenan yana da to ai abinda aka ce maka wajibi in za ka yi salla idza kuntum ila salati faksul ka tabbatar da kai alwala an fahimta har in ka san ma kai alwala ne kai salla zahar la sai yanzu kana shakka alwalar ta warware ko bata warware ba sai ka dauki wanne ne eh bata warware ba albina'u ala al-yaqin لأن اليقين لا يزول بالشك أليس كذلك وروي عن ابن عمر أنه كان يصلي فرأى على ثوبه دما فألقاه فأتي بثوب آخر فلبسه وأتد بما صلى أكش أرويت لك عبد الله بن عمر yana sallah sai ga jini a cikin tufarsa mana na jasa kenan fa alqaw sai cire tufan yayar fa utiya bi thawbin akhar shi aka kanan da na aka riga aka bashi kuma yafi ya rufe fa labisahu wa atadda bima salla ya kirga sallan da ya riga ya yi sun yi sallar ta yi shi kenan babu addibar babun jima addibar jima kenan ayyuma ihabin dubiga faqad tahura قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا إيه جيما كينا إيه من فدا يجي addibag menene jima mai na fada haka ne akwai wani suna ne قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا الزاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا دبغ الإهاب فقد طهر وين كنا to jima kenan ba wani suna na biyu kenan eh ba wani suna na biyu ko duk fatan da aka jeme ta ta tsarkaka iza dubigal ihab fata bai ce ta kaza ko na kaza faqad tahura wa akhbarana abdul wahhab ibn muhammad al-kisai قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وقال يتي أيما إهاب دبغ فقد طهر وانشان لفظ إذا دبغ الإهاب وأنكم أيما إهاب wanne ne ya fi ƙarfi a cikin nassi a cikin ayyuma ihabe dubira wai mai kenan da hausa ayyuma ihabe ayyuma ihabe duk fatan da aka je mai to shi kenan iza dubiral ihabu to izan aka je mi fata akwai abin da ya fitar da wani fata a ciki wata fata a ciki amma wannan ya fi karfi ko faqat tahura هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن سليمان ابن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى السبئي قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله صالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رويت دق منزون الله صلى الله عليه وسلم عن النبي نكو أن النبي عن النبي دك هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنزو أنا بعد حكاية كده مر بشاة لمولا لمولات لمولات ميمونة ميتة manzo Allah ya shige wa wata tunkiya da ta mutu akuya da ta mutu akuyan mallakan maimuna ce maula wata baiwar maimuna ce ta mutu tana hukunci dabbar ta mutu na hukunci fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ala ahli hadhihi law akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bihi ai babu laifi mai su wannan abin in sun in ta mutu mushe ne su ɗauki fatan su je mai su yi amfani da shi ita mana qalu ya rasulullah innaha maitatu suka ce ya manzo Allah inna maitatu ai mushe mushe ya ce ko qala inna ma hurrima akluha yace ai cin mushe aka haramta ba haramta a je mai fatar mushe ai amfani ba to wannan maganar da wa'ancan guda biyu wanne ne yafi nasiya nassun qati'un fi mahallin nizam ne niza wanne ne yafi eh wanne ne yafi wannan saboda me wannan ya fi ko saboda me a magana mana shi a san ana fahimta da a aikace gashi abinda ake gudu ana kakauce to gashi nan an gan shi an yi manzo Allah ya ce a ai kaza wannan shine nassun qati'un fi mahallin nisa ghairu qabilin litta'wil wayance za a iya shigar da ta'wili هذا حديث حدنا مين؟ هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن الزهري وروي عن ميمونة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرب وترواية سيمن الله أي فاتر ruwa da bagaruwa za su tsarkake fatar alƙaras bagaruwa an fahimta sana'an sa'id na umar kenan da ya yi karanta aya wannan ya zo ya karanta aya sahabi ya ce haka manzo haka za ka na rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anta tabi'ul qarz bil baqiya haka mu karanta lokacin kai kana tallan bagaruwa a baqi sai dariya yace da ka ga dama sai ka ce ku kun halarci wajen ne ban halarta قال الإمام رضي الله عنه اتفق أهل العلم من الصحابة والتابعين yace sahabbai da tabi'ai duk sun yi ijma'i faman ba'dahum da wanda suka zo bayan su anna kullu hayawanin yu'kalu lahmuhu duk dabban da ake cin naman sa fa idza mata yaturu jilduhu bidibari kaji wata mas'ala duk mas'alolin za a iya samun tawili ko ba za a iya samu ba nasoshi bin da wannan da aka ce nassun qati'un fi mahallin niza' kaga sai ce malamai sun ijma'i cewa duk dabban da ake cin namansa to dabban da ba a cin namansa fa ka gani ko illa shay'an yuhka an ahmad sai dai wata wata mas'ala da aka ake rawaitowa daga ake hikayatuwa daga sayyid imam ahmad annahu kana yaqulu la yathuru shi imam ahmad yana cewa ba zai sarkaka ba لما روي عن عبد الله بن أكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين yace littafin manzo Allah wasika manzo Allah ya zo mana kafin manzo Allah ya bar duniya da wata biyu Allah tantafi'u min al-maytati bi ihabin wala asabin kada ku yi amfani da wannan hadisin mutarib ne munqati da'ifi ne ba zai ba zai mukawama da wa'ancan ba fa kana yaqulu hadha al-hadith sara nasikan lima siwahu ba zai zama nasika ba saboda bai inganta ba ثم ترك القول به للاضطراب في اسناده daga baya zai bar aiki da shi saboda an samu ittirabi fi cikin sanadin fa innahu yurwa an abdullah bin ukaym an ashyakh lahum an fahimta wa ta'awwalahu al-akharuna in thabata ala al-intifa'i bihi qabla ad-dibag yayin suka ce in ya inganta ma ana magana ne kan ya haramta ai amfani da shi kafin a je ne قال النضر ابن شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ yace ai ana ce mishi ihab kafin a jeme in aka jeme ya zama da shi za a yi salka za a yi komi fa amma ma la yukalu lahmuhu amma dabban da ba a cin namarta fakhtalahu fi taharati jildihi bidibag sai malamai suka tsari juna ilimi dabban da ba a cin kaman kare kaman alade kaman menene da menene eh da ba a cin namansu to in aka ɗauki fatan aka je mai fa fadhahaba jama'atun ila annahu la yathuru bid-dibaghi jildu ghayr al-ma'kul wasu malamai suka ce dabban da ba a cin namansa ko an je mai ba zai amfani ba ba zai tsarkaka ba yurwa zalika an umara yace ana an rawaito wannan daga sayyidina umar wa abdur wa abdurrahman bin auf wa huwa qawlul awza'i wa ibn al-mubarak wa ishaq wa abi thawr لما روي عن أبي المليح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباء saboda an rawaito manzo Allah ya hana ayi amfani da juludus wannan kuma muallum bil irsal wa ana bi raihanata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an rukubin numur manzo Allah ya hana a hawa inna wa dhahaba qaumun ila annahu yaturu al kullu bid dibag wa suka ce duk ayyuma ihabi kullu ihabin dubiga sawa'an dabbobin da ake ci naman su ne ko dabbobin da naman su ya haramta ne illa jildal kalbi wal khinzir suka ce sai su ma suka togace suka ce sai dai fatan kare da alade wa huwa qawlu ali wa ibn mas'ud wa ilayhi dhahaba shafi'i suka togace na fatan kare da alade wa dhahaba ashabu ra'i ila anna jildal kalbi yaturu bid dibab ahnaf suka ce fatar kare na tsarkaka in aka je mai wa haula ya hamalu nahaya fi hadisi abil malihi ala ma qabla dibab suka ce to na hanin da aka yi fa suka ce kafin a je mai wa kazalika hadisu abi raihanata wa li anna jildan namir inna ma yurkabu li sha'rihi wa sha'ru la yaqbalu dibab aw inna ma nuhiya anhu lima fihi min az-zina wal khuyala قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال حدثنا أبو مصعب عن مالك أن يزيد بن عبد الله بن فصيت عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت أنا عائشة منذ الله فاتم موشي za a iya ɗauka a jemi a yi amfani da shi da fatar a yi amfani da ita wafi hadisi dalilun ala annahu ya turu bidibari zahirul jildi wa batinuhu hatta ya juzu istimalu fil ashiya'ir ratiba yace hadisin na nuna cewa in dai aka je mai fatan da cikin fatan da bayan fatan duk sun tsarkaka sai yasa za a iya mai da shi salka a sa ruwa za a iya mai da shi a sa abinci busashi za a iya mai da shi ko menene wa yajuzu lulu fihi ya halatta yayi alwala a ciki was salatu ma'ahu za a yi sallah yana tare da kai kai sallah an fahimta قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد ب... محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت an karbo daga sauda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ma tatlana shatun akuya tunkiyar mu ta mutu akuya mu ta mutu tunkiyar mu fadabagna maskaha sai muka dauki fatan muka jeme thumma ma zilna nanbizu fihi hatta sara shannat kuma hadisin ahraj al-bukhari da aka jeme muna amfani da shi har muka zo muna sa ruwa ce har ya zama salka هذا حديث صحيح وهي وفي قوله إنما حرم أكلها cewa ai an haramta cin mushe ne ba haramta a je mai fatarsa a yi amfani da shi ba mustadallun liman zahaba ila anna ma'ad al-ma'kul min ajza'il maytata ghayru muharramin intifa'i bihi sai suka ce to ai wannan magana tana da fadi ashe duk abinda ba za a ci ba cikin jikin dabba in aka je mai mushinsa za a yi amfani da shi an fahimta kamar mai da mai kenan ka sha'ari wa sinni wal karni wa nahwiha ka sha'ari kamar gashi wa sinni da hakorarsa wal karni wa nahwiha duk wa'annan eh za a yi amfani da su wa ikhtalafa fiha ahlul ilmi malamai suka kari juna ilimi suka ce fazahaba qaumin ila anna hadhihi al-ashya fiha hayatun tanjusu bi mautil hayawani kal jildi suka ce da hakori da fata da komai suna da rayuwa a cikin jikin dabbar dabbar na mutuwa su ma sun mutu sun zama moshe kenan kal jildi sannan kuma ya zai aje mai hakori ya zai aje mai kaza ya zai aje kashi wa idza dubiga al jildul maitati wa alaihi sha'run fa sha'ru la yathuru bid dibagh in aka je mai fatar mushi sauran jikin fatar akwai gashi suka ce gashin baya tsarkaka wa huwa qawlu shafi'i mazhabin shafi'i kenan wa zahaba qaumun ila annahu la hayata fi sha'ri war rish ma'ana gashin dabbobi da gashin kaji da mai suka ce ba rayuwa a ciki wa la yanjisu bi mautil haywan baya zama wa najasa dan dabban ta mutu ta zama mushi mushi ko wa jawwazu as-salata fiha suka halatta za ya sallah a ciki wa huwa qawlu hammadin مذهب حماد بن سلمة بن أبي سلمة ومالك الإمام مالك وأصحاب الرأي قال مالك لا بأس بالصلاة في صوف الميتة وشعرها إذا غسل yace babu laifi ai sallah a cikin suf gashin dabba ko wa sha'riha idza ghusila in an wanke wala khaira fi salati ala jildiha wa indubiga amma babu alkhairi a cikin akan sallah akan fatar koda an je mi walam yujawwiz bai'aha bi halatta sayarwa ba wannan mazhabin sa ne wasu malamai sun ce in ayyuma ihabin bibida faqad tahura lokaci ya tafi sura mutuna hudu wa kullu haywanin la yukalu lahmuhu fazakatuhu ka mautihi inda ba da ahalil ilmi wai duk dabban da ba a cin namansa ko an yanka shi mushe ne wa bihi qala shafi'i wa zahaba qaumun ila anna jildahu ba'da zakai tahirun wai suka ce fatarsa in an yanka fatar ta zama tana da tsarki wa huwa qawlu malik wa ashabur ra'yi da ahnaf kenan wal azmu inda ba'dihim fihi hayatun yamutu bi mautil haywan kashi suka ce akwai rayuwa a ciki in dabbar ta mutu shi ma kashin ya mutu kenan mushe ne shi ma ke wayan jusu bi najasatil asli kashin na zamowa najasa in asalin ya zamo najasa fa amma alhutu fa maitatuhu fa maitatuhu halalun amma kifi ko ya mutu ko an yanka ko menene za a ci halalun ne ba sai an yanka ba fa azmuhu yakunu tahiran ba'da al-mauti wa dhahaba jama'atun ila annahu la hayata fil azmi wayan suka ce babu rayuwa a cikin kashi wala yuhilluhu al-mautu kuma in dabban ta mutu mushe to ba za a kashin ba zai halatta ba wa huwa qawlu ashabir ra'yi wa jawwazu isti'mal al-idham al-fila suka ce to amma za a iya yin amfani da hakorin giwa haurin giye haurin giwa ba za a ce hakori ba ku eh amma haure ake faɗa ku shi ya fi ku ka sallama قال الزهري في إذام الموتى إمام الزهري يتي كشم وإن سكمت أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشتون بها ويدهنون فيها ولا يرون بأسا نار سكمتاني suna ɗaukan kasusu abubuwan da suka mutu suna taje gashin kai wayar dahinuna suna zuba man shafawa da ma abubuwa a ciki قال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج yace ba laifi a yi cinikin hauren giwa wahtaju bima ruya an thawbana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ishtari li fatimata siwarain min ajin wannan hadisin da'ifi ne wal murad minhu inda al akharina adh-dhabl wa huwa azm sulhifat al bahri kaman kashin wannan kukuru kenan ko la izama la izama al fiyala ba kashin ba kasusuwan جوابا ولا تحرم في شيء من الأواني الطاهرة إلا الذهب والفضة فقد صح عن عبد الله ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء في تور من صفرة تاسة وبي حلق حرام بني أكا زبر واتكين تاسة أي الولاد شبه حرام بني وأنا عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه أي أتكين مزبي نتاسة وعن انس وعن انس اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجاره فوضع يده فيه حتى توضؤوا اخرجه البخاري لوكتي يا تكوكو اللهم اجعلنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم